إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قاشي الله سبحانه وتعالى يقدر دورمو مركز أهل السنة والجماعة wanda ke angol karkada a birnin da magaram gashi yau muna talata muna talata goma ga wata na sha'aban hijira shekara dubu da dari hudu da talatin da bakwai wanda ya dace da sha bakwai ga wata na biyar shekara dubu biyu da goma sha shidda sha shidda ba sha bakwai wace kenan insha Allah yau za mu yi darasi na 66 a wannan littafi alwajiz fi fiƙi sunnatu wal kitab aziz a sati da ya gabata mun karanta fadalu salata ala janaza wa tiba'iya fadala ko romo da ake samu na yin sallah akan gawa kuma da fadala ko romo da ake samu idan an bugawa mun karanta hadisi na abu huraira radiyallahu an na wanda imam muslim rutu haka ibn maja na cewa wanda ya salla wanda ya salla kan gawa za ba shi lada wani kiradi kuma wanda ya bayan salla ya bi ta aka binne yana da wannan kiratin biyu suka ma manzana tambaya sallar salama me ake ni da kiratin wannan ya ce karaminsu gaman zaman dutse ne karamin dutsen gaman zaman dutsen uhud girman ladan da za a samu a sallar gawa haka a rakiyar gawa to kenan da za mu dasa ya ce wa hadar fadar fitiba'il jana'iz innama huwa lirrijal dunan nisa linahin nabi sallallahu alaihi wasallam lahunna an tiba'iha wa huwa nahyu tanzih ya ce wannan fadala ko romo da aka ambata na bin sallar gawa wannan lada ko romo na maza ne banda mata saboda mata annan sallar ya hana su bin gawa din da hani ne na tsarkakewa za mu ce ba na haramci ba na lahi amma barin shi ya yi ummu atiya radiyallahu anha ke cewa نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا wannan ruwaya imam al-bukhari ya rawaito haka muslim da sauran wurare irin su abu dawud haka imam ibn majah sun tabbatar da ruwaya cewa bayan ya magana wannan roman ya shahi maza banda mata mata an hana su bin gawa duk da ba hani ba da mai irin na haramci a ci an yi zini saboda akwai ruwa ta ummu atiya radiyallahu anha take cewa an hana mu nuhina an ittiba'il janaiz an hana mu kenan matanin su mata akan bungawa amma ta ce wallam ya azima alaina bai tsananta mana ba wajen hanin kenan ba hani bane ba irin na an an je ga laifi ko ga zini kaza amma kenan barin shi yahi sai ya ce wala yajuzu an tutba al janaiz bima yukhalifu shari'a bai halitta abi gawa da abin da ya saba ma shari'a inda akwai abin saba shari'a to bai kamata ba abu gawa da shi yace wa qad jaa an-nas fiha ala amrayn raf' as-sawt bil buka wa ittiba'iyya bil bukhur wa dhalik fi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam la tutba'u al janazatu bi sawtin wala nar ruwayar da abu dawud ya ruto yana bayanin cewa wala yajuz an tutba da janazi bima yukhalifu shari'a bai halitta abi gawa da abin da ya saba ma shari'a yace domin wa qad jaa an-nasu fiha ala amrayn hani yazo akan nasi yazo akan hana bin gawa da abin da ya saba ma shari'a ya nasi karar yazo ala amrayn an ambaci wasu al'amura guda biyu an kama sunansu an ruwaya ta zo cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce wakarja annasu fiya ala amarai nasu ya zo kan alamari guda biyu ya ce rafa'in sauti bilbuka wata ba'ayya bilbuku nasu ya zo kan abinda aka hana na daga sauti da kuka haka dabin gawa da turare na wuta an kun turare kamshi iya bin ko'ina hanyar zuwa binne gawa wayannan nasi ya zuwa kansu ya ce ga ruwayar wanda muka ambata wadda abu dawud ya ruto cewa manzan allah sallallahu ya ce la tutuba uljanaratu bi sautin walanar ka abi ko ba abin gawa bi sautin walanar da sauti kenan na kuka haka da wuta ta garwashi na taron wuta kenan wuta ta taron wuta shi kenan anan wannan su ne nasi aka ambata karara sai kuma yake cewa wa yulu haƙu bi dhalik rafa'u sauti bi dhikri amama janaza ana hada ana hada ko gama daga sauti cikin abin da aka hana ana gama daga sauti da zikiri duk da ambatan Allah ne a lokacin binne gawa shi ma iya daga cikin abin da aka hana tahiyya da zikiri a gaban jana'iza inda da wurare ake yi bale wasu manyan malamin sun mutu da ake yi ya ce me yasa ya ce ga za ga masu cikin abin da aka hana ce li annahu bid'atu domin yin hakan bid'a ce bayan cewa bid'a ce ya ce wani kauli qais bin abbad kan ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahuna rafa'a as-sauti inda al-janaz inda al-janaiz yace saboda ruwaya ta zo shi ma cikin akamar nazar albani ya kawo haka imam bihaki ya kawo ruwaya cewa ruwa qais ibn abbad ke cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna kin daga murya a wajen janaiza wannan kenan akan haka wani zai kawo masala kun aka ce kaza aka ce bid'a ce su to ina nasi yazo wanda manzon Allah ya hana kul mushkila jahilun bi sifatin bid'a ba balle wanda yake mana jahilinta an haka ce dan bai ce ya za a yi ka kamo ruwaya inda manzon Allah ya ce haramu ne haka take ba mutane wahala to idan ka ce an ce wannan bid'a ce sai ka ce in ka maka nasi inda manzon Allah ya ce bid'a ce kaga daga jin haka an san mutumin jahili ne idan me magana bid'a abinda manzon Allah bai gani ba bai yi ba bai san ma da shi sabai daga baya wani ya kirkira ya sa addini to shi abin manzo Allah bai sani ba bai yi ba za ta bayyana kama nasi manzo Allah ya aiko kai shi mai sauke da mu nasi guda ne zaka kai mai cewa manzon da Allah ya aiko ya ce kullu bid'atin dalal kullu ta finnar shi wadi ya ce duka bid'a bata ce dukan bid'a a wuta kuma ya ce man amila amalan lasa ala amna fawratu duk wanda ya wani aiki ba mu muka ce bai ba bukata an maida mishi wanda ta ce amsa don wata bida an kawo nan kawo huta shi nan ba bai ya zero duka bida baiwa amma ya muka ya ga muku duk abin ga abin da ga muku da kaza da kaza kaza kaza dukkan ibadan mu ya karantar da mu kenan duk abin da bai zo ba da shi ya ga mana in dubu ɗari ne in nawa ne duk abin da bai zo bai karantar da mu ba iya layin kirkire na bida wanda yake cewa bata ne kuma ƙarshen mata a gidan wuta ita ce amsa da za a ba ɗan bida mai cewa kamun nasi da manzan Allah yana manzan Allah bai san shi ba ma ce ba kyau bai gan shi ma dan bayan shi aka fara kina na zaka ce ka maka nasi kaga wannan ya tabbatar da mi wannan kalma jahilin bid'a ne a takaice Allah shirye da mu kuma mu mun san musulmi an san abin koyon mu shine annabi sallallahu alaihi wasallam bangaren komun mu kin da abin da muna koyi dai da shi shine muhimmancin da kai imani Muhammadu Rasulullah manzo na Allah da ya aiko dan ya aiko shi dan ayi koyi da shi shine matsayin shi na manzon Allah da kace ka yarda manzo ne na Allah kenan kai baka da ra'ayi naka wajen bautar Allah kana dokan ta yanda yace kai kai an bi ce kai ba ke bacci kila ibada inda ibada ce da ya karantar da mu لو كان خيرا ما سبقونا عليه ولو كان خيرا لا سبقونا عليه كنا عند الخير هنا من مي da sahabbai sun rigaye mai shi Allah taimake mu kuma karanta darasin mu da ya gabata na fikin sahabbai sahabi zai yi abu almajiran su kai tsaye in mi suka ga in dai bi can manzon Allah yayi ba ko suka yayi wani aiki duk matsayin shi sahabi ne da darajar shi ko an mai shi da aljanna sai sun ce wannan abun haka manzon Allah yayi ya ce iya tukun sai abin doka a riki amma ma kaba su ma kallo ne wannan shine karantarwa sabai da almajaransu kenan komi mutum shine matsayin ka kace Muhammadu Rasulullahi ka dauki ibada ka daga tushe Allah shi da mu yace li anna fihi tashabbuhun bin nasara yin tahiyya raka gawa da sauti ana azkara kalmomi ana akwai a ciki akwai koyi da kwatanta irin aikin nasara فإنهم يرفعون أصواتهم بشيء من أناجيلهم وأذكارهم مع التمطيط والتلحين والتحزين yace saboda a ciki suna su ma ahlul kitab nasara wajen jana'iza suna daga murya da wani abu daga cikin kalmomin injil da wasu azkarakin su ana jan ana dan jan kalma ana dan rankwasawa ana yi na kwatanta damuwa da bakin ciki kalmomi suke yi irin wannan na jan hankali da dan jan kalma ana ja inda waka haka haka su suke yi wa aqabuhum min dhalik tashayi'uha bil asf ala al alat al musiqiyya amamaha azfan hazinan yace da mahimmunin ma haka koyi da su ya ce raka gawa ta shiriya bil asaf raka gawa tare da kaɗe-kaɗe da bushe-bushe al'asaf dukkan alatul duk abin da ake kiri da shi gangace gitar ne piano ne algaita ce duk abin da ake azaf kenan raka gawa da kayan waka da bushe kaɗe-kaɗe da bushe-bushe na music da a shiga gaban gawa me ka anan duk anan zamu ci mu anan bayi amma anan ma akwai inda ake haka inda wani wanda Allah mai cikawa in yi cikin tsarin mana soji ne ko wani kwarde zan ana wani aikin ana yi da kaɗai da a zo a mai a busa a busa a busa a je ka kabarin ma a busa a busa ta kwan a ba da wani a ce a sa an tire a ce haka suke wa to shi ke magana haka suke maka sai an busa an busa sai an tire kusa shi kudin to shi ke magana wani abin da yake magana kenan bai dace ba mu yi aiki da irin wannan abin ya ce kama fa'al fi ba'ad al-bilad islamiyya taqalidan al-kuffar yace wallahi al-musta'an yace kama yanda ake a cikin wasu garuruwan musulmi dan koyon kahurai yace Allah shine abin neman taimako Allah ka taimake maka maganin bid'a bayan haka yace ويجب الإسراع في السير بها سيرا دون رمل yace wajibi a yi gaugawa a je abin ne gawa amma ce tahiya a yi sauki ba gudu-gudu ba duna ramal ba a gudu-gudu a ba a gudu-gudu ba a ramal amma dai a yi saukin tahiya ma ba har zaka na kuna guda ce sauki ba har gudu-gudu ba ba a gudu-gudu ya ce liƙaunihi sallallahu alaihi wasallam a siri'u bil janaza fa'in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha alai wa in taku ghairu dhalik fa sharrun tad'unahu a riqabikum yace ya wannan magana dalilin ruwaya wadda bayani ya gabata akan da Imam Bukhari ka ruwaya sauran wurare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce asri'u bil janaza ku yi gawa wajen tahiyya da gawa yace fa in taku salihatan in wannan gawa da kuka doko gawa ce ta gari fa khairun tuqaddimunaha ilai alkhairi ne za ku kai ta cikin alkhairin ta kenan kun sa ta cikin alkhairi ayi gawgawar kai ta gidan alkhairi in ta kware yace wa in taku ghairu zalik in wa ba mutumin kware bane ba fasharun ta da'unu a rika bikun kuma kun sharke wani kun sabke sharri daga wuyan ku to maza ne kun huta can mukan ta bayar ruwa da mutum yake cewa idan aka ɗauko ta tana sauti in ta kware ce tana ƙaddimuni ƙaddimuni ku kai ni a yi gaugawa a kai ni ya ce idan shar mana ba gawa ba ce wata mutumin kwarai iya yawai laha aina ta zahabu na biya ya ce tana ce wayo wayo kai cewa ina za ku kai ni kinan baya so a je wannan ruwa ran bukari ya kata sauran wurare cewa akan wani ruwa ya da mace ce wannan sautin yace sauti ne yace kowa yana ji banda mutum yace inda mutum zai ji da su ma sautin da gawa take in ta kware ce akai ni kaddimu ni kaddimu ni in ta banza ce ya wailaha aina ta zahabu nabiya tana wayo wayo ina za ka yi kina ayi gaugawa a je in na alheri ne an gaga kashi kina alheri an mutum banza ne kun huta da wani wajen shirin ya ce wa juzul mashi a mamaha wa khalfaha wa an yaminiha wa yasariha ya ce kuma ya halitta ba wani kangi ya halitta a tahiya a gaban gawa bayan gawa damar gawa daga hukumcin gawa ya ce ala an ya kuna ƙariban minha amma ana so ka a ware a barta a zo kusanta ana tahiya tare da ita nan dama da hagu gaba da baya ko ina da mutane amma a zo kusanta ya ce wanda illon rakim kenan wanda aka ma wuri inda zai tafi tare da gawa wanda yake abin hawa kan mota ne jaki ne belo ne inji ne wanda kake kan wani abu kai ne aka ba wurin da za ka tsaya wajen da ta wajen bin gawa aka baka wuri shi arrakin ya ce faisiru khalfaha shi ne zai tafi a bayan gawa kaga nan kenan ko karantarwa cewa idan aka ana rake gawa motar gawa kadai ya kamata ta shiga gaba da yan mota da yan inji a baya kaka shiga gaba kargaye ta a sa ta a gaba yan inji da kowa a baya yan sama haka kamata sunna ba shiga gabanta wannan magana da ya ce ya yi ta lihaditar mukilata bin shu'ba qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها kaji hujja hujja dai maka wannan maganar dan ana tahiya gaba da gaba da bayan gawa dama da hagun dan sama ya tahi a baya ga ruwaya da makaranta wadda imamu duka wanda aka ce wannan ashabu sunan sun kawo imam abu dawud tirmidhi sai ibn majah sun kawo ruwaya kina suna araba kin wannan abu dawud nisa'i tirmidhi ibn majah sun zo da ruwaya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce ar-rakib khalf al-janaza dan sama shike bayan janaiza bayan gawa yace wal mashi wal mashi haisu sha wal mashi wal mashi haisu sha minha amma dan kawa shi inda yaso babu kaidi gaba ko baya dama ko hagu dan kawa iya da zabi inda mai a wannan ruwaya wadda abu dawud ya rubuto tirmizi da sa ibn majah yace lakin al afdal al mashi wa khalfaha li'annahu muqtada qawlihi sallallahu alaihi wa sallam wattabi'u al janaiz yace didda kowanne ya halitta amma in za a baka zabi ina ya kamata ka zaba inda wuri yace ka tahi a bayanta me yasa ga dalilan shi yace wa yu'ayyiduhu a li'annahu muqtada qawlihi domin yin tahiya a bayanta yana hukumta magana annabi sallallahu alaihi wasallam da yace wattabi'u janaiz ku bigawa ku bigawa bi kenan binta aiki bayan wannan yace wannan magana wannan kun fikin dokan maganar hihita gaba kai ta baya akan saura wannan fikin wannan ruwa ce ba abin da sai ban zari ba amma wannan ruwa ya ce a kubita daga nan ya samu fikihun cewa bin shi yayi kayan ta baya yace wayu ayyidu abin da yake karfa wannan fikihun ta cewa tahiya a bayan ta yahi qawlu ali radiyallahu anhu al-mashi khalfaha afdal min al-mashi amamaha كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فضلا كاجي دليل أمن دوغارا رواد إمام بحق يا روتو yace maganar ali sayyidina ali radiyallahu anhu iya karhu wannan fiqihun iya ce sayyidina ali ke cewa radiyallahu anhu almashi wa khalafa tahiya bayan gawa ka zama to mai binta yace afadalu min almashi amamaha yahi romo yahi ladan tahiya a gabanta sai ta gama yake ce bambancin tahiya bambancin tahiya daga baya akan gaba kafar talatin rajuli bi jama'atin ala talatin fazan kaman bambancin mutum ya yi sallah shi daya da cikin jama'a kinan ladan bambancin fadalar sallah cikin jama'a da mutum ya sallah shi daya haka bambancin bin bayan gawa da shiga gabanta kenan binta ya yi a takaice wannan za mu ga abin da shahara a nan ganin abin fikihu an kawo har ma cewa tahiya a gaban tahi saɓanin wannan magana me su a can tsakani ga Allah ce zaka ji ba ga ba ruwaya ba ce ba suka ɗoka ta nassin da ya zo ƙarara cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tahi a gaban gawa wai su kuma can fikihu me cewa gaba tahi wai ai shi mai sallah gawa ko ɗan rike gawa iya neman shafa'a ne ga wannan gawa kai da za ka je neman ceto agaji ga mutum ka tsaya baya kai za ka je gari fuskar ka bar shi ki ne ka shi gaba kai ne a gaba yabinka wannan fikin cikin suka gawo suke cewa a tahi gaban gawa Allah shi da mu gaskiya wannan shine magana madogara mai karfi cewa a tahi a bayanta ya yi amma halicci ko ina gaba da baya dama da hagu kana iya tahiya wanda kurin aka kayyade mai wuri shi ne ɗan sama mana mai tahiya abin hawa yanzu nan sai wani magana ta kare ta wurin tahiya sai ma za ya ƙulu idan dakhala al-qubur aw marra alaiha me ya kamata mutum ya faɗa lokacin da ya shiga kabarbura ko kabari ko zo hucewa ta kabari an aisha qalat qult kaifa aqulu lahum ya rasulullah قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وأن الرواية آه إمام مسلم يا روتو هكا أبو داود هكا ابن ماجة هكا إمام النسائي da sun zo da wannan ruwaya abin da yake cewa aisha radiyallahu anha take cewa sai na ce in ta ce kaifa a ƙudurin rasula ya ya mana min zan waɗawa 'yan makwantai a kabari in na je mai ya kamata in waɗa ya manzan Allah sai ya ce ƙuli ki ce in kin je makwantai ki shiga makwantai wani shi ne hujjar kenan mace ya halitta ta je makwantai iya wani babanta ya mutu mijinta ya mutu ɗanta ya mutu in ta kama wata ran ta je akwai mushkila da ta zo da ta yi kawo suna cewa ma an hana zuwa akwai ruwaya la'anallahu zawaratul qubur akwai la'anallahu za'iratul qubur to za'irat lafazin za'iratul qubur shine bai tabbata bai inganta ba lafazin za'iratul qubur amma zawaratul qubur wannan ya tabbata shi abin da ke hukumtawa zawara da mana masu yawan zuwa kenan yawan zuwa aka hana mata kabari yawan zuwa amma wata ran jeji in ta kama aka wata ran ta je procasiyon wani abu ya kama ha wani abu ya zo shi wannan ya tabbata kuma ga daga cikin hujja wannan hujja ta aisha radiyallahu anha ta wa annabi tambaya ya rasulullahi in na je ziyarar makwantai me ya kamata an gwadi har ya koya mata a kenan da ba zuwa koya mata abinda ake wani ma kuma tabbas ta je ziyarar da kanta kafarin an wanta ta je ta ce inda na halarci a dabin je ta je ta kai mai ziyara a takaice ne yi ya halatta in ta kama in wutaran haka farokazin ba kullum ba wani abin ya kama dalilin ya balayi ba ne ba to kenan ba a hana ba gaba daya shi yasa annabi ya karantar da ita cewa ki ce assalamu ala ahlid diyari min al-mu'minin al-muslimin am kice amincin Allah ya tabbata akan gidajen masu imani na masu imani da musulmi kuma wa yarhamullahu al-mustaqdimin minna wal mustaakhirin Allah ka ji kan waɗanda suka gabata da masu zauwa a baya wa inna insha Allah bikum lahiqun mu kuma in Allah ya yarda mu ma ga munan zuwa tabbas hujja ta biyu dalili abinda ake faɗa a makwantai ya sake kawo ta ruwa ta imam muslim ya roto haka imam nasa'i ya kawo ta yace wa an suleiman bin buraida an abi qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر السلام عليكم على الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية واللفظين دبان دوان تن شما دبينك تيوا السلام عليكم تن السلام على أهل الديار nan assalamu alaikum ahalar diyari amincin Allah ya tabbata a gare ku ma'abutan gidaje na minal mu'mini na wal musulmin na masu imani da musulmi wa inna insha Allah bikum lahiqun mu kuma in Allah ya yarda ga munan zuwa as'alullah lana wa lakum afiya muna roƙon Allah da mu da ku ya ba mu lafiya daga azabar shi amin rabbal alamin kana dace ka musu addu'a kai ma kama kanka Allah taimake mu wannan sune kenan addu'o'i na shiga makwanta sai mas'ala ta gaba addafan maganar binnewa yace wajibu dafanul mayyit walau kana kafira wajibi abin ne mamaci ko da kawuri ne ko kuma rigawa a cikin da ta gamkwari a gado abin ne لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب وقد مات أبو طالب اذهب فواره haka magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa sayyidina ali kai je bayan ya zo ya ce mishi wannan tsoho inna shi dal qadmat ya rasulullahi wannan bataccen tsoho ya mutu na abu talib annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yayi yayi umayyad bin khalaf ne da abu jahil suna gindin abu talib annabi sallallahu alaihi wasallam iya kira ya amina ina nema kai kalma daya in samu hujja a wajen Allah in samu cetonka kenan ya kira abu talib ya yi imani ko da a lokacin inda zai imani lokacin kayan mutu annabi zai samu hujja a wajen Allah ta cece shi amika hudu sai juya nan su kuma abu jahil da umar yalim da ce haba abu jahil za ka ba addinin yara ka ba addinin yara ka ba addinin babanka abu al-mutallib annabi ce ya amina ka yi kalma tauhidi kalma guda in samu hujja a wajen Allah ya ce za ka ba addinin yara haka manzan Allah yana yi suna yi manyan abokai ba na banza abokan zama a gidan wuta haka ne mamiyagun abokai karshe dai annabi sallallahu alaihi wannan sai Abu Talib bashi da rabon wannan kalma yace ya Muhammad yace wallahi in ba dan ba ka a ce nayi raki dalilin mutuwa wannan kalma da na hodi ko da uwan ta maka rema amma ka a ce nayi nayi raki gaskiya ya hakuri ina nan kan addinin uwa ina kan nuna annabi ya yadda shi ya huta ya huta kenan ya mutuwa iya mutuwa suka bar mishi kuma su mai kwabakan suka bar musu kina musu dariya suka suka bar su kun mun ne gan eh suka suka suka bar shi shi sai da ali zuciya rasulullahi ina ce ina ce da alƙada mata ya rasulullahi wannan tsohon tsohon bata ce wannan tsohon bata ce ya mutu wannan tsohon bata ce ya mutu annabi abu abu talib ya mutu annabi ce ali ka je ka mai bunna me ya ce fawari kamar a jibunan doki ce a tona bi abun ne kun kai tsami kai muku wari ba ma mace na zai wani takaramawa ce ka je fawari ka mai bunna kun ina ki bunne doki kun ka bunne da ya dawo annabi mai addu'a ta yawa sai dana al'adda kenan da daga cikin ka ce a nan inda har wani dan alaka ko makwabtaka da muka ce a yau ai aboki na makwabci na bai hude ne ko kirista ne muna makwabtaka muna cin ayyar muna rabuna mu'amala kyakkyawa na shi ya mutu na shi makwantai inda har alaka na sa in dai babu imani na sa wani ya raka wani da nan salama da sabai saraka abu talib amma iya gida je kaka ka binne shi kawai bana turoki bai je ba ba rakiya raka gawa ta wanda yake kawuri ne ko dan wanka ne sai dai inda zaman to dole kai ne mai gawal sai kaje kai binna binna ta kai wari in naka na dole wannan shine inda ba musulmi bane wani haka ne sai ya ce kenan wannan magana ta shine hujjar wannan kista ita ce hujjar dalilin da ya ce wajibi abin ne mutum ko kawuri ne ya ce wa sunnatu addafan fil makabara abin da yake sunna abin ne mutum a makwantai abin ka a ware shi a gidan shi a masallacin shi a masallacinsu a'a لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الموتى في مقبرة البقيع ثم أنه صلى الله عليه وسلم ينا بني متتو أمقبرة مقنتين بقيع نجي مسلاة مدينة يكي مسلاة مدينة مسلاة مسلاة kwace dan gabas ta mace masallaci ku kai busu wurin da simple sun kini tashi yace kama tawataratul akhbaru bi dhalik kama yanda hadisai suka zo na binne mutum a cikin makwantai wallam yunkal an ahadin min salaf annahu dufina fi ghayr maqbara illa ma tawatarat aidan أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته وذلك من خصوصيات صلى الله عليه وسلم كما دل عليه حديث عائشة قالت يجي حدثي سنزو cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an binne shi a ɗakin shi amma wannan iya daga cikin abin da aka keɓance shi da yin haka banda sauran al'umma ya ce kamar yadda hadisin aisha yake tabbatarwa kan hakan da dalili ya kawo ruwaya wadda imam turmizi ya taka ibn majah aisha take cewa radiyallahu take cewa لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه فقال أبو بكر سمعت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه يجي فدفنوه في موضع فراشه abin da yake hujjar haka lokacin aisha take cewa lokacin da aka ɗauki ran manzan sallasallam ikhtalafu fi dafani aka samu saɓani ina za a kai abin ne sai abubakar radiyar an sai ce musu na ji sami'utu min rasulullah sallallahu alaihi wasallam situ sai na abubakar ce musu na ji wani abu daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ban mance ba na ji wani abukun ba mace ba na ji wani abukun ba mace shi ba me ya ji ya ce manzan salasalama ya ce ma qabdallahu illa fil mawdi allazi yuhibbu an yudfana fi Allah bai karɓar ran wani annabi sai a wurin da annabin ke so a binne shi ko sai a wurin da Allah ke so a binne shi anan nan ne yake so annabi ga kenan inda ya zaba annabi a binne shi kenan wannan wurin nan ne ya dace a binne shi wani shi dalilin da ba a kai shi ba cikin makabarta kenan annaba duka sana hususiya inda suka mutu ana ke binne su magana kenan ya ce amma wannan maganar binne mutum a makabarta akwai wasu ma da aka ɗan togi aka ware su ya ce wa tattara min zalik a shuhada fil ma'araka waɗanda suka yi shahada ta wajen fagen fama ba shahada ta gida ba ta ko mutuwa ta ciwon ciki ko ta aloba ba ba shahada ta fagen fama su waɗanda suka mutu a wajen fagen fama fa'innan yudufanuna fi muwatin shahadin su ana binne su a wurin da suka yi shahada wala yunqaluna ila al-maqabir ba dokan su daga inda suka mutu wurin haƙen wama a kai su makwantai su shahidai wannan magana da yi a kan mi li hadisi jabir radiyallahu anhu qal lamma kana yawm uhud humila alqatala li dufanu bil baqi fanada munadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مداجعهم وأن رواية abu dawud ya roto haka sai haka imam tirmizi shine hujjar da ya kawo yace hadisin jabir bin abdullah iya cewa lamma kana yawm uhud araqin yaqi uhud da aka yi humid alqatala an doko matattu a wajen yaki lidufanu bil baqi dan aka su baqi abin da su har an doka yace sai fanada munadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mai shelar manzana sallallahu alaihi wasallam manzana ya aika ya shela ya kira ya gaya musu cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya amurkum cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana muku umarni an tadfinu alqatala fi matajihim ku binne matattu a wajen da suka mutu kenan ka akai su kowa mai do ya aje wanda ya doka ma ce sahayya suna nan shuhada uhud ana zuwa ziyara wanda ya je madina wannan shine masalar maganar binnewa sai ya ce wala yajuzu dafanu fil ahwal al atiya illa li darura bai halitta abin ne mutum a wa'annan halaye ko lokatayya in ba wata darura ba abin ne mutum a wannan lokaci a wannan halin da za a ambata ya kawo mas'ala ta harko an uqbata bin amir qal wannan dai ruwaya bayan mun kanta a cikin masu kawo akwai imam muslim an uqbata bin amir qal ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نسلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تجف الشمس للغروب حتى تغرب عقبة بن عامر رضي الله عنه كي تشوا ثلاث ساعات لوكتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن من زعل صلى الله عليه وسلم يا كسن إيا هانا مو ينسلى أولنا لوكتي أوكو can cikin baban sallah mun kawo wannan magana yace an hana mu sallah a cikinsu kenan ba a sallah ko ta gawa ko ta hakan salawat ba a sallah bale kai nafiloli a ce nafiloli ita farilla da lokacin da ta kama ba a barinta kenan ba a sallan nafiloli a wannan lokatayya sai ya ce kenan au an na ƙabura fi hinna mautana kuma an hana mu binne matattunmu a wannan lokatayya na ta ku rike magana tarkizin magana farilla farilla ba ta lokaci dilocin da ka halka za ka yi ta ba ruwanka da hudawar rana fadawar rana tsakiya ce inda ya ka tana ta kwanon don an san babu lokacin sallah a tsakiya a wadawa a hudawa to amma ana magana wanda ya samu matsala ta mantuwa ko kaza wannan shi iya tashi lokacin sallar shi lokacin da tashi ne ya ce ba ka gaba har ruwa ta zo a nasarar maka cewa wanda ya samu raka'a ɗaya kahin ta hudo ya same ta a lokaci kiran ya ta na mata hudo ne amma ka ce sallar har ka samu raka'a ɗaya sauran iya tafi ta hudo ya yi daidai ya samu sallah haka aka ce wanda ya samu la'asar raka daya ya samu raka daya ma ya sauran bayan ta fada ya samu la'asar kenan ana yin ta in farilla ce nafila ce ake magana don ka kwanci ai ga ruwaya ta ce ba a tsalla tsake hudu rana fada rana tsakiya ka kawo ni ruwaya wannan tana magana nafiloli ko sallah ta gawan ana iya yin ta a kahin ko ba sallah gawa ita ma ba yin ta kenan ba a salla ba a binne ce a an na kabura fi mautana an hana kuma binne matattunmu a hudu tana neman ta hudu tana tsakiya gab kayanta karkata haka tana jan hadawa nan tsakiya kenan ta je tsakiya wannan kayanta ya zawal ake magana shine sai ya kawo kenan ya ce ina tattalin shamsu ba zikatan hatta ta tafiya lokacin da yana ta bullo ta yi wannan jan ya ce ba a yi sai ta dago sama wahina ya ƙomu ƙa'imun zahira da lokacin da wanda idan mutum ya tsaya babu inuwa a kwanakin shi kinan ta tsaki rana kenan hatta ta mila shams he rana ta karkata ta kwan a yi sallah wahina ta zai fi shamsu da gurub da lokacin da rana ta karkata wajen fadawa hatta ta garu ba har sai ta fada ta yi jan wanda ta fada ba a yi nafila sai a barta ta fada wannan kenan shine masalar lokaci wanda aka hana binne gawa da muna cikin magana binnewa da masala mai magana ba binne gawa hudowar rana tsakiya tana wajen fadawa wa an jabir ruwaya ta gaba masala ta biyu kenan annan nabiya sallallahu alaihi wasallam zakara rajulan min ashabi qubid fa kuffina fi kafanin ghayr ta'il wa qubira laylan abinda ta yi makaranta wani kin yi na ta yi ta ƙarfi abin ya race gaba daya makaranta abinda muka yi abu jabir ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallama zakara rajulan min ashabi ya ambaci wani mutum cikin sahabban shi ubi da an dauki ran shi mana ya mutu fa kuffina fi kafanin gairu ta'il aka binne shi a likahoni ba cikakke ba wanda bai jikin gaba daya ba shine gairu ta'il likahon da bai jikin gaba daya ba akwai matsala akwai na kasa cikin likahon wa ƙubirar lailar aka binne shi a cikin dare sai a sajin annabi sai ya yi mana ya yi tsawatarwa a kan an binne wani mutumin cikin dare kenan wannan yana ga sai a hankali nassin ne ya kasa ya ta wuri wajen ina na ce wadda shi matsalar ya kasa zawa ne kenan fasa tare da biyu zawa yau fasa tare da biyu zalama an yi kamar rajulu bin laili an annabi ya tsawatarwa abin ne mutum da dare hatta yi salla alai har sai an mai salla nan in suke cake nan an mai salla an binne nan dai malamai nan magabata kware wuri mai sabanin gaske da gaske a ta tsakanin malaman salaf kan binnewa da dare mai dalili saboda annabi ya hana ne dan ba da kawarin kirki kuma ya ce ha mai zidan ana gudun marshin sallah wani su ce a ko an mai sallah kuma da ko magana mahi kyawu mahi muta in ba wata larura wurin a bari binnewa da sahe ta yi fa'ida da samun jama'a gaskiyar magana illa an nutarra insanun ila dalil sai inda mutum bukata tilas ta kama misali yanzu misali kamar tun zayi lokacin zayi inda babu wajen da za a je mutum cikin morocco inda yake da sanyi misali mutum zai lalace shi da koko mutum an yi wani ya lalace bai bukata a ce a bari kwana kenan dai inda wata darura ta sa a nan ana iya amma ba haka ba a bari abin da sai shi yayi yace fa in turu illa dafana laylan jaza in bukata ta kama aka binne mutum da dare ya halitta walau ma istimal misbah wan nuzul bihi fil qabr لتسهيل عملية الدفن لحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل رجلا قبره ليلا wa asaraja fi kabari ya ce in bukata ta kama da daren aka bai laifi ba ko da za a yi aiki da hutula a shiga cikin kabarin da hutular a haska ciki ba ta ayan kai hutula makwanta a ya ce don sauƙaƙe aikin binnewar ya ce dalilin hadisi ibn abbas yana cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam a da kalar rajulan kabarar hulaila annabi ya sa wani mutum kabarin shi da annabi kina shi na binne da dare kuma wa asaraji fi kabari annabi ya haska ya sa hutula a kabarin kaga dai ruwaya ta tabbata kan haka in bukata ta kama in ba bukata ka yi wannan shine wanda ya fahimci mai aka cewa bakin zaren na matsala ta muke mana mutane kaga wannan lafazin nayi nayi na asajar ke wannan ko ki zawa lafazin tsaye ne gurin amma sauran kaga su suka zo dan an ga abin ya tauri a gane matsalai matsala ce ta ina wani lokaci harfin sai wahala hudi ya ce wajibu imakul kabari wa tausiquhu wa tahsinuhu wajibi ne a wa kabari zirhi a mai zirhi kuma a yi shi mai haɗi kuma a kyauta shi kace idan kun mutuwa ce kun kuma ma haka ji juye a babban ƙarfi haka na ta tona kuma a tura shi dan da kabari ne kurin gidan lahira ne a ana so a gyara a bude a tsara a sa shi ta kyau gaci da kadan kun ya mutu an kare gurin gidan lahira da kun haka ma bai abin da galama ana so a gyara shi an hisham bin amir qal lamma kana ya mu'ud usiba man usiba min almuslimin wa asaba an-nas jirahat fa qulna ya rasulullah الحفر علينا لكل إنسان شديد فكيف تأمرنا فقال احفروا وأوسعوا وأعمقوا وأحسنوا ودفنوا الاثنين والثلاثة في القبر وقدموا أكثرهم قرآنا قال فكان أبي ثالث ثلاثة وكان أكثرهم قرآنا فقدم هشام بن عامر كيتشيوا لما كان يعود أياج أود أكي kwasan labar Uhud an samu shahidai ya ce usiba mun usiba mun musulmina an samar da wanda aka samu cikin musulmi mana sun yi shahada wa asaban nasa jirahata mutane kwarai sun yi rauni wasu an kibiya da mashi in sallah bin abdullah in alibu kibiya bare tare mashi jiki ce kawai na abu duk da bai mutu ba reren wansa yan kurin mashi kibiya a jikinsu an kare ga kibiya cikin kwadon ka bi ku uku a jikinka kibiya a jikinsu an samu kwarai rauni mai tsananin gaske to a wannan halin shan bin amur ke cewa faƙulna sai muka ce ya rasu ya manzan allah sallallahu alaihi wasallam alaina da kullum sanin shadid amma zai zama ce mawa kowa wani majajen mutum saba'in kuma san ahudu wuri ne mai duwatsu kuma na mace abin ne kowa nan suka ce ya rasu lalla yin rami ga kowane mutum a ce ya mai nashi gaskiya zai wahala kwarai kina ko wahala ko tsanani sai ce suka ce kai fata amurna mana ya zami shi ne a ce awa kowa nashi ko wahala mana sai tambayi shi annabi umarnin shi mai zami yi faƙal ya ce hifuru wa ausi ku yi rami amma ku bude shi mana ku yarwata wa amiku ku min zirhi wa hasinu ku kyautata ramu magana kenan a kyautata ramu wa dafinin isnain wa thalasa fil qabr ku yi biyu biyu uku kin ayi ramin wani wuri a sa biyu da dama dan ba dama sa uku mai wa ayi mai biyu mutum biyu ayi dai haka nan biyu biyu uku yace wa qaddimu aktharuhum qur'anan ku sa mahi karatun ƙur'ani a jikin bangon alkibla ƙal shi shamki ce fakana abi salu salasa babana iya cikin wanda aka binne su uku amma babana wa kana a katarin ƙur'anin ya yi su harta ƙur'ani sai fa ƙuddimu aksa shi a gaba wannan shi ne abin da ke wani ruwaya wadda imamu da sa'ir zuwa ka abu da tirmizi aka abu dawud wannan shine hujja ta ana so a yi shi mai zirgi ana so a yalwata shi kuma a kyauta shi ya ce wa yi juzu fil kabar lahad wa shak da jaryan al'amal alaihima fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam walakin na al'awwal afadal ya ce ya halitta a wajen kabari a yi lahadu lahadu shi za a yi rami ƙasa can yi ƙasa rami babban rami sai a jikin bangon alkibla sai a tona a tona in za a sa mutum shi ne lahadu a yi rami ƙasa can ƙasan jikin alkibla sai a tsara a tsara a yi rami in za a sa mutum ya ka birgi a kara iya ciki sai a zubo ƙasa shi ne lahadu shi kuma a shak shi ne da muke a nan da ke babban rami a tsaka a ɗiya kowane ya ce ya halitta me yasa ya ce kowane yake yin halitta ya ce lijariyanin amal alaihima fi annabi sallallahu alaihi wasallam saboda gudanar aikin haka ake yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam iyaraye haka ake yi ana shak ana alhad yace amma duk da kowanne ana yi yace walakin al-awwal afdal amma na farkon yayi amma sharadin inda ake yi lahada ce inda yake kasa mai kwari mai kamar inda bata rushe domin inda yake da rere aka la matsala ce domin nan ana huce zai wada shi la mutumin a nan bangaren nan yake nan kasa ramun nan aka aksa kasa shi ba mutum a nan gin yake kenan yan ana taka ana hucewa ruzan zai daman can an rarrake kenan abin shi shi matsala shi inda ma ake yin shi sai inda kasa mai kwari wanda idan an taka ba za ta rushe ba ya ce yin lahadin shi me hujjar shi ta cewa lahadi yake ga dalili yace an Anas bin Malik qal lamma tuwfiya an-nabiy sallallahu nabiy lamma tuwfiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi kana رجل يلحد وآخر يدرح فقالوا نستخير ربنا ونبأس إليهما فأيهما سبق تركنا فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحد للنبي صلى الله عليه وسلم wannan ruwaya aka na ibn majah ya rawaito sarran wurare yace wuntar abin da ya ambata yace lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah mai cikawa a Madina akwai mutane guda biyu rajulun yulhid daya iya lahad wa akhar yadrah daya iya shine dar dar kabar yin wannan faqadu sai sahabbai yanzu kenan asa masa wanda zami za mu shi lahadu za mu shak suka ce yanzu nastakhiru rabbana za mu yi istikhara ga Allah ana da istikhara za mu yi istikhara Allah ya ba mu zabi in muka yi istikhara muka nemi zabi a wajen Allah kuma wa nab'asu ilaihima sai a kai wane ka je ka ga wane mai lahadu kai wane ka je ka ga wane mai shak zan misali ce ka je wane kai ka je ga wali wannan ka je ga wa misali ko alasan in wali yazo ko alasan yazo misali wanda yazo sai zai ci zai sai wali yazo ko alasan yazo misali masu aikin kenan masu kula da aikin kenan a irin wannan tun da kenan kowane ana zamanin shi ba wanda ya magana kan shi to amma abin da ya wakana ya ce da muka aika dama sun ce fa'ayyu masu sabaktar kana duk wanda ya hawa tsawa ya yi shi zai ya aka yi katarin dacewa ya ce fa'ursu da ɗaya ma ya muka aika musu ba mu yi shawara haka yanzu mu yi istikhara nan shagaban shawara ce ake yanzu abin da za a yi mu yi istikhara in muka yi istikhara ya mu aika a gaya ma kowanne duk wanda ya zo ya yi shi da ƙarin shawara fa'ursu da ilahima sai aka aikawa mai lahar da mai shakka fasabaka sahibul lahad sai mai lahadi ya fara zawwa shikenan falahadu da sai suka wa annabi lahadu falahadu da nabi sallama ya kama annabi lahadu kenan shi dalilin akai lahadu kenan suna mun kawo annabi yayi shi ne kullum magana amma a shar'ance duk wanda kai yayi sai ya ce wa yatawalla inzalil mayyit walau kana untha ar-rijalu duna an-nisa لأنه المعهود في أحده صلى الله عليه وسلم وجرى عليه عمل المسلمين حتى اليوم yace wanda ya kamata ya jibinci sanya mamaci mana a cikin kabarin shi wannan mamacin ko da mace ce maza ya kamata su yi aikin sa wani cikin kabari ko da mace ta mutu ita li'annu domin yin hakan sa mamaci a cikin kabari na aikin maza ne ko mace ta mutu ya ce shi ne almahud abinda aka saba a zamanin annabi yana raye haka ake wajara alayya amalin musulmin hatta yau tun annabi iya raye haka aka yi kuma bayan shi har yau haka ake maza ke sa mutum cikin kabari ko da mace ta mutu ya ce wa auliya'ul mayit a haƙu bi inzalihi amma waliyan mamaci mahi kusa da shi su suka yi cancanta su sa shi a cikin ƙabarin li'umim qawlihi ta'ala wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'd fi kitabillah dangi ɗan uwa na zumunta su suka yi kusa da juna a cikin littafin Allah manan mun karanta a baya irin masalolin inda wanda yake dangin ya cancanta ya iya yanda ake sawar kuma musulmi ne ya ce wali hadisa ali radiyallahu anhu qal غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئا وكان صلى الله عليه وسلم طيبا حيا وميتا وولي دفنه وإجنابه دون الناس أربعة علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحدا ونسب عليه اللبن نسبا نعم يجي حديث علي رضي الله عنه رواية والإمام الحاكم هكذا بحكي سرورته سيدنا علي كيتشوى gastartu rasulullah sallama na wanke manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fa zahabtu anzuru ma yakun min mayit nake diba in ga irin abin da yake huta daga jikin mamaci bayan mutuwa falam ara shay'an ban ga komai ba runum ya wani kaza mu za ta ce ta annabi ba abin da na gani ya ce wa kan sallar salama tayyiban hayyan wa maitan ita annabi sallallahu alaihi wasallama da tsarkakakke ne yana dare hatta bayan mutuwa sallallahu alaihi wasallam wa waliya da fanahu wa ijnabahu dunnas wani su kula da binne shi da su tsariye shi a banda sauran mutane mutum hudu ne su kula da sa shi kabari da mai da kasa da komi mutum hudu suka mishi ali abbas fadar bin abbas da sali mara sali cikin wani an ce cikin kamar bararren bawa na sali din da akwai an ce akwai usama wata ruwaya akwai usama ya ce wa luhi da lera rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahadan wa nusiba alaihi labinu nasaba annabi sallallahu alaihi wasallam an mai lahadu kuma an sa tubali an liƙe lahadin da aka mishi kenan lahadu aka mai aka sa bulgi aka kare irin da yadda ake ma inda ake aikin lahadu yan wa ina ga ganin lokaci na ya kamata mu tsaya in allah kai sai mu shiga maganar mai ake cewa binne insha Allah da ya alaka da zauji an yi tare da nafsi dun zauji kamar mutum ya binne matar shi sauransu insha Allah sai Allah kai musatin sama muna fatar Allah subhanahu wataala ya kare mana imanin ya kara mana imanin idan kuma ajalin ya zama fatar Allah sa mu cika da imani اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته